أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آه شي وانا لتافينا كتاب الزهد إذا متاش حرف الغين إيه ويدلب إيه حرف الغين كو ولم يدلب ألو القدر فيها سوى من ليس للآيات ساقي walam ya ɗalib uluwal ƙadari fiha walam ya ɗalib babu mai neman uluwal ƙadari neman ɗaukakar daraja fiha a cikin wannan duniya ɗin ba wanda zai nemi ɗaukakar daraja a cikin wannan duniya siwa mallaisa sai wanda bai kasance sagi yana sauraro ba lil ayati ga ayoyin alqur'ani haka alqur'ani faɗa ko yace tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi ko wala fasada lillazina la yuruna uluwan fil ardi amma waɗannan abubuwa fa ana ana nufin mutum ya zabi duniyar ne ya ballahira ba wai kana musulmi ba ka zabi ka nemi daraja a duniya din saboda ka samu damar yin addinin ka ko saboda ka samu damar kawar da ba wannan ake nufi ba a wanda zai ce shi waɗannan abubuwan zai nema shi ba ruwansa da addini shi in ya ci zaɓe komai ma ya faru komai me zai kaga yan siyasa ana yi ko in mutum zai ci zai ci zabe ko mutum nawa ne ya yadda suka su rasa ransu ko ko ko mutum in zai samu kuɗi ya yadda ko menene ma yayi to walam ya dalib ulul qadra kadri ba wanda yake neman daukakar daraja fiha a cikin wannan duniya siwa man laysa sagi sai wanda baya sauraro lil ayati ga ayoyin alqur'ani wamal walam yahris li jam'il mali fiha wa izzin nafsi illa kulli tagi ولم يحرص لجميع المال فيها وإز النفس إلا كل داغي ولم يحرص باب wanda yake kwadayi lijami ilmali ya tara dukiya fiha a cikin wannan duniyar wa izzin nafsi da kuma samun buwaya a rai shine mutum ya zama ya samu girma da daukaka shine wa izzin nafsi da girma a ransa wa izzin nafsi da samun girma da daukaka illa kulli dagi sai da dukkanin wani mutum mai dagawa shine addagi mutumin da yake mai dagawa ko kuma mutumin da yake azzalimi fa amma man daga wa asarar hayatar duniya ko illa kullu dagi sai dukkanin mutum mai dagawa ko kace azzalimi eh walam ya haris ba mai kudai la jami'il ilmali ya tara dukiya fiya a cikin wannan duniyar illa wa izzin nafsi da kuma samun girma shine izzin nafsi illa kullu dagi sai dukkanin wani mutum mai dagawa wa inna lan nafisa min al ma'ali yaquluna an balagtu ila al mabagi wa inna lan nafisa min al ma'ali yaquluna an balagtu ila al mabagi yace wa inna lan nafisa wannan fa taslimul jatal ne fa a kaddarance ma wa inna lan nafisa koda ya samu abubuwa masu masu tsada na duniya shine an nafis abin da yake mai tsada mai daraja to wa inna lan nafisa ko da ya samu abubuwa masu tsada minal ma'ali na ɗaukakar daraja a duniya shine minal ma'ali na ɗaukaka shine annafisa minal ma'ali shine kare ya zama shugaban ƙasa kaga ai ya gure annafis minal ma'ali kenan ko to wa inna lan nafisa minal ko da ya samu fa a kaddarance fa duk da ma ba cika samun akai ba to a samun ma nafis abubuwa masu girma minal ma'ali na ɗaukaka ya ƙulu ya ce yake faɗa ko da da bakinsa ko kuma alamu suke nuna cewa eh lalle lalle yanzu ya taka matakin ƙarshe ya ƙulu na'am ya ce eh hak na'am balagtu na kai ilal mabagi zuwa ga taunan abu mana shine zuwa ga cikar wannan abu ya ƙulu ya ce balagtu na kai ilal mabagi zuwa ga tauna abu shine mabag shine tauna abu ka sa abu a bakin ka tattauna mana balagtu ilal madagi na kai matuƙa wajen taunawa mana duk abin da yake so ya samu kenan ko to ka saurara ka ji mai jawabin zai faɗa ala balla surura lidari duniya walai salim mulki haɗi bil masagi ala yace to ka saurara in fa an samu wancan abin ma yace ka saurara ka ji yace ala ka saurara ka ji wannan maganar bal yace yadda abin yake la surura babu farin ciki lidari duniya ga wannan gidan namu na duniya walaisa li mulkiha bai kasance ga mulkin duniya ba ɗibul masagi jin daɗin abinci shine ɗibul masagi jin daɗin abinci shine ɗibul masagi jin daɗin abinci shikenan sai mutum ya gama samun mulki shikenan sai likita ya zo ya hana shi cin wasu abubuwa kuma ai a ce ka daina cin kaza ka daina cin kaza ka daina cin kaza shine walaysa li mulki ha bai kasance ga mulkin duniya ba ɗibul masagi jin daɗin abinci iza balagal murad ulan wa izzan ana huddar biddar biddimagi wa in balagal muradu idan ya kai wa in balaga idan ya sadu da almurada abin da yake nema shine wa in balaga idan ya sadu almurada da abin da yake nema ulan wajen samun daukaka wa izzan da wajen samun girma da ulan da izzan kusan duk ma'anar su ɗaya ne amma dai ulan daukaka wa izzan da kuma girma anahu daharu daga nan kuma zamani sai ta wahalar da shi shi da anahu daharu zamani sai ta wahalar da shi bittar biddimagi ta hanyar dukan kwakwalwarsa shi ne ana hudaru sai zamani ya taba halar da shi ko zamani ya taba halar da shi yana da kuɗi miliyoyi sai rika ganin wanda suka ninninka shi kuɗi kaga shi kenan kaga babu zama kenan ko ko kuma zamani ya taba halar da shi shi ne sai ya ce shi shugabanci yake so shi kenan ya ta fitowa zaɓe ai ta bugawa da shi to duk ma wannan wahalarwan zamani ne ko kuma ana hudaru zamani sai ya kamu da san mata ka fahimta shikenan to shine duk wannan nau'i ne na anahud daru sai zamu ne ta wahalar da shi biddar biddimagi da dukan kwakwalwa ya kake gwanda ake dukan kwakwalwa zai zauna lafiya wani kuma zamanin in ya tashi wahalar da shi sai hada shi da abokan gaba suna ga ya samu kuɗi sai ta jifansa ka fahimta sai ta ɗauko nokiliya sai ta ɗauko wasu mayagun asiraran da in aka yi wa gari guda sai ya jijjiga sai ta wurga masa shi kadai saboda haka ko yana da dafa'i hucin wannan asiraran da za a rika wurgamar ka fahimta sai hana shi zaman lafiya da yawa mutane suna da dafa'i sosai amma aka fara jifan su hankalin su tashi yake ba jifan ne yake samun su kai tsaye ba akar bakalan aka zo ana ana harbi ai iya da bindigar ko ba ta same ka ya isa tashin hankali ko to da yawa manya manyan mutane da kake ga sun samu ɗaukaka jifan da ake musu mutum ɗaya da yake jifan su in ka ga girman jifan zaka tabbatar da mutane ba su da imani da yawa sai wahala mutum ya ɗaukaka a duniya zama wani ka samu ba a jifansa kuma wannan jihon ko baya kama shi fa ko baya kama shi hankalinsa zai rika tashi dan da yawan kana tare da manyan manyan mutane lokacin da aka sa su a gaba ake mungun jifansu za ka samu gaba ɗaya komai nasu ya birkice duk dukiyar da suka tara ba sa jin daɗinta ba sai su sai mutum ya ji kamar an ɗauko shi an sa shi a wata duniyar nema daban to haka zamani yake duk wanda ya ɗaukaka to ya shirya rigima da mutane ya shirya rigima da mutane kuma karkada ma na faɗa ɗaukaka ta duniya har ta addinin har ta addinin manya-manyan malamai da kake ga sun ɗaukaka a addini wallahi in kaga ga maliban bari mu zo mai sallah in kaga wallahi jifan da ake musu wallahi ka ji tausayinsu kwarai kuwa in kaga mayagun makaman da ake jefa musu wallahi ka ji tausayinsu in ana magana ɗaukaka ɗaukaka sai ka ta gani 'yan siyasa ko to wallahi har manyan malamai wani shehin yadda ya ɗaukaka sunansa ya kai dafa inda yake na wata ɗaya a shekara guda ba ka yi kuma ka fi shefanciyar hankali dafa insa na wata ɗaya kai shekara biyar za ka yi baka ja dafa inda zai ja a wata ɗaya ba kuma duk da haka hankalinsa bai kwanta ba saboda duniya ta san shi to shi ne sai zamani ya sa mutum ya ta dukan kwakwalwarsa wa mahamana lama amulan wa malan tawallawar mahalla ma'albalagi wa mahama nala ma'amula duk lokacin da nala ma'amulan ya samu abin da yake buri wa malam ya samu dukiya tawalla sai ya bada baya wadu mahalla ya hallaka ma'albalagi tare da abin ya cika matuka imma ya zama tawalla shi din wanda ya tara dukiyar ne tawalla sai ya bada baya ma'ana sai ya mutu wadu mahalla ya halaka ma'albalagi tare da ya kai inda yake so ya kai shikenan sai ya mutu ko kuma tawalla dukiyar ce za ta bada baya ta lalace ko kuma tawalla mulkin ne yana tsakiyar jin daɗin sai a sauke shi shine tawalla sai ya bada baya wani mahalla ya halaka ma'al balagi tare da ya kai inda yake so ya kai ka kasarin kad ta haddama hatifahu bu'aida bana'ihi wal insibagi ka kasrin yadda al'amuran duniya suke rushewa ko manya manyan mutane suke mutuwa ka kasri kai ka ce beni ne kada ta haddama hatifahu wanda hatifahu ginshikansa guda biyu ta haddama suke rushewa ka zo ka samu ɗakin nan ka rushe nan ka rushe can zai tsaya to haka manya-manya mutuwa suke mutane suke faduwa bu'ai da bana'ihi bayan an gama gininsa wal insibagi kuma an masa an masa fenti al insibag shine kamar rinawa amma tunda an al insibag aka danganta shi da gini yana nufin fenti to haka manya-manyan mutane suke mutuwa duk wanda yake babba to in ya faɗi babbar giwa ce ta faɗi kamar beni ne da aka gina aka yi masa fenti yaya kake ga in ya rushe da mutane zai mutu zai faɗi to haka manyan mutane wani mutum ɗaya in ya mutu sama da mutum ɗari ke sun shiga bala'i a rayuwa kai wani ma sun fi haka in ya rushe za ce giwa ta faɗi ka fahimta to haka sauka a mulkin ma wani mutum ɗaya mai mulki in ya sauka a mulki ya gama tenuwarsa sama da mutum dubu su kuma tasu ta kare daga lokacin za su fara karɓan talauci da masifa duk wasu hanyoyi da suke samu yanzu ta katse wani tun daga lokacin kuma shi kenan in yadda talauci har ya mutu saboda daman da shi ya dogara kuma yanzu ya sauka to shi ne ce ka kasarin kamar beni ne kada ta haddama hatifahu da gefensa guda biyar rushe bu'ai da bina'i bayan an gama gina shi wal insu bagi an masa fenti yace to har yanzu in baka san waye manya manyan mutane na duniya ba kasarhin shida fanqabban qidadan idza sara labina'u ila al-firaqi kasarhin to shi ma nan beni ne kasarhin kamar beni ne shida da aka ɗaukaka shi aka yi shi dogon gini fankabba sai wannan benin ya karye in kiradan yana mai rushewa idza sara albina'u lokacin da ginin ya kai ilal faragi zuwa ga gamawa kagan aka gama kaga mutane za su shiga ko sai ya rushe to haka manyan mutane suke wancan ya dan fara da shi wancan ya dan fara da shi wancan wani kawai masu gadin sa kawai wannan yana masa gadin gidansa na guri kaza wannan yana gadin gidansa na guri kaza wannan yana gadin gonarsa ta guri kaza iya masu gadi za ka gaya maka albashi watan su za ka yi mamaki gidansa kawai ofis ne guda to shine kasarhin kamar beni ne shi da da aka ɗaukaka shi fankabba sai ya faɗi in kidaran yana mai faɗuwa ya za sarar bina'u lokacin da ginin ya kai ilal firagi zuwa gamawa a ƙulu wa ƙadar ra'aitu muluku asri zi'aban dariyacin balziyagi a ƙulu ya ce ina faɗa wa ƙadar aitu muluka asiri haƙiƙa ni na ga sarakunan zamani na ka jefa zamanin sa ba namu ba amma ban sani ba wannan baitin na tsofan ne ko na sabon saboda ai da baiti biyar biyar ne daga ba aka ƙara yau wato in wannan ne to mutumin zamanin mu ne zamanin mu ya gani in kuma wancan ne shekara dubu ne da wani abu aqulu ina faɗa wa qad ra'aytu muluka asri naga sarakunan zamani na masu mulkin zamani na zi'aban yace dukkanin su kuraye ne so tsabar mugunta da kwadayi dariya ce kuma kurayen ha masu farauta masu kwata ba sai sun jira an ka musu ba yace kai bal yace ma bari ma ziyagi eh bal ziyagi yace kai bari ma mutane ne masu yawan neman mata shine ziyagi mutumin da yake da san mata kowace ta wuce zai ce wannan yar waye ina take shine ziyaka riyasatuhum adallatuhum bihirsin ala la yabgi illa kullu dagi riyasatuhum shugabanci na duniya adallatuhum shine halakar da su bihirsin da kwadayi ala yace ka saurara la yabgi ba wanda yake neman mulkin duniya illa kullu dagi sai dukkanin azzalimi inda mutum ya fito yana neman sarauta to so yake zalunci da ita in ya zo yana neman mulki so yake ku tura shi ya tafi kan dukiyar ku ya je ta ci eh amma nan habi hana ka fito siyasa fa a ka fito takara in ba ka ba ya ita cutar mutane eh ba ga kwanaki maka maka fafata da wasu mutane ba za su za su za su je su jangulo mana wanda ba sa neman ba sa neman taimakon annabi ko ba haka bane to kaga misali yanzu irin wannan in muka ce ba mai siyasa ba ba ka kwanake da muka fafata da su ba za su ɗauko mana wanda ba sa son taimakon annabi su ba sa son taimakon annabi kai kuma za ka je ka nemo su su taimaka ma rashin hankalin yayi yawa mutum ne ya ce ba son taimakon annabi kuma kai za ka gaito cikin lamarin ka ya taimaka ma kaga akwai akwai rashin hankali fa yawa to shine saboda haka ku fito mana siyasa a sosai kuwa ai ai mutanen mutanen da suke da alaka da mutanen kirki ba su fito siyasa ba to ai kuma mutanen kirki ba su ba su shirya kwatar yanci ba